أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan gari mai albarka na Madawa a wannan anguwar ta Dar es Salaam ba don komai ba sai dan taya dan uwan murna da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ta karuwa ta aihuwa wanda wannan gayyatar ta zo a faduwa ta zo daidai da zama ne sakamakon dama muna da program kin bayan sallah za mu hito zuwa da'awa a jahohu a jahohi na Nijar gaba daya to ko da wannan gayyata ta samu sai na ce to kenan za mu fara da madawa sai kasance ita ce fatihatu khairin insha Allah kamar yadda muka sani yana daga cikin ni'imomi mafi girma da Allah madaukakin sarki ma dan adam yake ma mutum musamman kuma mai aure shine samun karuwa hasali ma daga cikin manohi na aure guda uku wanda malamai suka tabbatar wanda su ne al-maqasidul asliya lizawaji manohi na asali na aure guda uku ne na farko suka ce إشباع الرغبة الجنسية نبيكما تحقيق الطمأنينة القلبية نأوككما تحقيق التناسل الشرعي من هو تأوكتا أوري شيني أسامو كاروا تأيهوا أسامو كاروا تأيهوا أهنيا ودتناجي أهنيا تشريعا كما shi musulunci dama bai halatta ma mutum ya samu karuwa ba in ba ta hanyar aure ba duk wata hanya da za ka bi ka samu ɗa to inda ba hanyar aure ba ce to wannan banza ne idan kama wata yarinya ciki baka aure ta ba wannan ɗan da ta aihuwa ba naka bane shi yasa hausa suke ce masa shegi me ma'anar shegi ai baya da uba haka ne a musulunci baya da uba uwa dai ke gare sa irin shi shi ake ce ma waladul firash ma'ana ɗan shinhiɗa kenan uwa dai ke gare shi amma baya da uba shi yasa komai arzikin da yayi in yaron nan ya mutu ba za ka gade shi ba haka komai arzikinka in ka mutu ɗan nan ba zai gade ka ba wannan yana nuna mana yadda musulunci ya ba aure muhimmanci ya ba haihuwa muhimmanci ta yadda bai halatta mutum ya same ta ba sai hanyar da shari'a ta yadda masa samun haihuwa ni'ima ce mai girma wanda Allah bai ba haihuwa ba yana shiga cikin damuwa idan akwai wanda za ka yi tsammanin yana ni'ima mafi girma a duniya shine annabi amma duk da wannan ni'ima da Allah ya masa ta annabta rishin aihuwa ganin yake na kasace a gare sa idan muka ɗauki misalin annabi zakariya alaihi salatu wassalam lokacin da ya ga albarkar aihuwa hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokacin sai ya roki Allah rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani zurriya ya samu komai amma rishin aihuwa ganin yake na kasace Allah subhanahu wa ta'ala da yake zano daga cikin ni'imomin da yake ma mutane shi ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima da Allah yake zano ni'imomin da yake ma ɗayan adam sai yake daga ciki kuma yana ba da aihuwa ga wanda ya so wani ya bashi iya mata zalla wani ya bashi maza zalla wani kuma ya yi masa wake da shinkafa ya haɗa masa tsakanin mata da maza wani kuma ya sanya sa bakarare baya haihuwa da haka idan Allah ya arzuta ka da haihuwa babban ni'ima ce ita kuma idan aka maka ni'ima me ya kamata ka yi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un Allah ya ce idan ya muku falala ya muku rahama ya muku ni'ima to ku gode masa ku yi farin ciki da wannan shi kuma godiya ga Allah ya ake mata ya ake godiya ga Allah malamai suka ce a shukuru alal ata'i Allah ta'asi bihi min a'taka godiya akan ni'imar da aka yi maka shine kada ka sanya wannan ni'imar a wajen sabon Allah madaukakin sarki misali malam misbahu Allah ya bashi Allah ya bashi ni'ima ta aihuwa da a ce ya tara yara sun yi veye na murnan ya samu karuwa ko ya tara makaɗa kamar da muke ji a can nesa ko kuma an tara mata ana ta raye-raye idan aka yi wannan to an yi godiyar maye ba a yi godiyar da ta dace ba an yi butulci ga Allah madaukakin sarki amma idan aka kama hanya wadda ta dace ta a tara jama'a ai abinci a kawo musu wanda ake ce ma walima ko kuma a haɗu a tunatar da kawuna abin da ya shahi al'amari na aihuwa ko abin da ya kama da haka to sai kasance idan an yi haka an yi godiya wadda ta dace ita kuma godiya wadda ta dace in aka yi ta Allah madaukakin sarki cewa wala in shakartum la'azidannakum la in shakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid dai daga cikin masu hikima yake cewa wa idhal fata dhafarat yadahu bi ni'matin fadawamiha bi dawami shukril mun'imi yace idan Allah ya maka ni'ima to abin da zai sa wannan ni'imar ta dawama shine godiya ga wanda ya maka ni'imar shine Allah madaukakin sarki Allah yake idan ku gode mini ku gode mini zan kara muku da haka in Allah ya azurta ka da aihuwa ka bi hanya wadda ta dace don godiya ga Allah da aihuwar da ya maka sai Allah ya ƙara maka zuriya wadda take mai albarka Allah ka arzuta mu da zuriya mai albarka Yan uwa masu girma tarabar da na zo muku da ita kusan zan iya cewa malami mu malam Nura Muhammad hafizahullahu ta'ala kusan ya riga ya gabatar da abin da ya dace to sai dai ni zan zo muku da shi da wani salo daban wanda ba a saba da shi ba shine muka samu muhadara taken nasa'ihun litarbiyatil abna'i fil amsalil hausawiyya ma'ana wasu nasihohi dangane da tarbiyyar 'ya'ya a cikin karin magana na hausa malumai a ƙarƙashin faɗin allah maɗaukakin sarki udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana karkashin wannan ayar da Allah ya ce ka yi wa'azi ta hanyar hikima da wa'azi wanda ya dace karkashin wannan ayar sai malamai suka bi duk hanyar da za su bi in dai har za ta amfana da al'umma za ta zamanto wa'azi ga al'umma sai su yi amfani da ita a karkashin wannan ayar aka samu malamai wanda suke wa'azi ta hanyar waƙe waƙe wannan da ka sani da ake yi amma sai dai babu kiɗa a ciki ta hanyar shi za a samu irin wannan za ka gama domin su rubuta baki irin su alimamu shafi'i sun shahara da wannan hatta a zamanin sahabbai akwai wanda suka rike wannan irin su imamu ali bin abi talib sun shahara da yin nasiha a cikin waƙe inda cikin karatukan muna shan ba da misali irin wannan nan waƙoƙukan da sahabbai suke yi ma'ana duka wannan dai suna bin salo ne na mutanen da suke a ciki larabawa yana daga cikin abin da suka shahara da shi waƙe to sai malamai suka je salo na waƙe a wajen ilmantar da al'umma kamar yadda hitan nan da zamu yi akwai waƙoƙi da muka tanada wanda zamu yi daura a kansu wanda kuma dukkanin su ilimi ne ake zubawa a ciki to mu kuma nan a ƙasar Hausa yana daga cikin abin da muka shahara da shi shine karin magana malamai kuma suka ce tatabaddalu da'wa bi tabadduli zamani wal makan da'awa ana yin ta ne da yanda zamani yake da kuma wurin da ake idan muna cikin hausawa kenan sai mu yi abin da za su iya ganewa ko abin da ke zai tasiri a gare su to shi yasa a wannan karon muka hito da wani salo na wa'azi a cikin karin magana wanda kuma in muka ce karin magana kada ka yi tsammanin karin magana ne kawai za mu kawo a'a za mu kawo karin magana kuma sai mu samu wata aya ko wani hadisi wanda ke daidai da wannan karin magana sai mu leke da shi in ta yassara kenan dai muna da kusan karin magana guda talatin da muka hudda wanda a cikin shi nasiha ne akan tarbiyya ta 'ya'ya idan muka ce tarbiyyar 'ya'ya kada ka yi tsammani kai da kake tuzuru gwabro ko ranar aure baka saba ba da kai ake ba a kai magana da ci ai in magana suka ce duk mai rai ango ne ko duk mai rai ango ne mai yiwa zuwa ƙarshen shekara Allah ya tarma magun barka nono wata ta dallaye maka ta ce ko jika ɗari ne an da kai a kawo kuma yanzu aure da an yi shi ba a wuce shekara guda sai kaga ɗaya ya sun tudo ana gani da ko to da ɗaya sun tudo ko ai kuma ka san tarbiyya ta kama ka ƴan uwa masu girma kenan wannan mawdu'in bai shahi wanda suke da aure kawai ba wanda hagu wanda ba su da aure ya shahe su abu na farko da zamu faɗi shine haihuwa mai rana kuma albarkacin kaza karan gari kan sha ruwan kasko ma'anar wannan shine haihuwa mai rana idan ka samu haihuwa ɗiyan da ka samu za su yi maka rana idan aka ce za su yi maka rana ma'ana za su amfani ka a duniya da ma lahira albarkacin ka za ka dangare ka sha ruwan kasko ma'ana wata ran Allah zai yi maka rahama dalilin ɗiyan da ka haifa wannan akwai ayoyi rututu da hadisai rututu wanda suke nuna haka daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a iyayenku da 'ya'yanku ba san wanne ne ba za su yi amfanin ku a lahira kina wannan ayat ta nuna iya suna amfanin mutum kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal abda la yurfa darajatahu fil akhirah fa yaqulu ya rabbi anna hadha mutum za a ɗaukaka darajarsa a aljanna za a ɗaukaka darajarsa a lahira sai ya Allah da ina wannan ya samu sai Allah ya ce bistighfari waladika lak dalilin istighfarin da ɗanka yake maka ne aka maka wannan ma'ana mutum ne yake a cikin kabarinsa mai yiwa ana mishi azaba sai ya an sassauta mishi azaba ko yana cikin ni'ima sai ya an ƙara mishi ni'ima sai ce ya Allah dalilin me aka yi wannan sai ake dalilin ɗanka yana can duniya yana maka istighfari yana yin maka gafara dalilin wannan aka wannan shin anan a kadangare ya sha ruwan kasko ko bai sha ba albarkacin wa albarkacin kaza waye kadangaren kai ne ba ai ba muna nahin ba sharri ne a gare ka a kwatanci ne na karin magana dalilin albarkar aihuwar da kai ka samu sauki na azaba a lahira haka kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara alqur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawm alqiyamah ضوءه أفضل من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا أرانا القيامة لوكتين ذا أتاشي زي جدير أي هو رؤوا رؤبا ذا أتاشي كما رانا تنا قسن كانوا متاني ألوكتين ذا أكرايو wasu mutane a sanya musu tufafi na sarauta a sanya musu hula mai haske wadda haskenta da a ce duniya ne to ya rana haske sai ya Allah wani abu aikin mai muka yi da aka mana wannan goma ta arzikin a gaban mutane an tufatar da mu sai Allah ya ce musu dalilin ɗanku da ya karanta alkur'ani ya aiki da shi idan ɗa ya yi karatun kur'ani ya aiki da shi dalilin waye dalilin iyaye dalilin tarbiyya da suka bashi albarkacin kaza kadan gari ya sha ruwan kasko ko bai sha ba ya sha a tarihin magabata an yi wani bawan Allah da yake daga cikin al'ubbadu az-zuhalu su waye ake cewa al'ubbadu az-zuhalu su ne waɗanda su a babu ruwansu da duniya ana gane da ku to kuma suna yawan ibada ana samun irin wannan sosai a cikin sufaye a cikin magabata ma har zamanin sabai ma an yi samun irin wa'annan to shi wannan bawan allah ibada kawai a gabansa aka yi aka yi aka yi da shi aure yin aure aka yi aka yi aka yi da shi aure yin aure har ma aka sha hamshi nahiya sai wata ran yana tashi da kwana abin da ya fara faɗi shine zawijuni zawijuni ku yi mini aure ku yi mini aure aka ce lafiya yace ku dai yi mini aure ku yi mini aure da sauri aka samu aka dama mishi kura aka dama mishi aure sai bayan dama aure aka ce lafiya kai da aka yi shekara nawa da kai amma aure ya ce ina cikin kwana ne sai na yi mafarkin an zo ranar tashin alkiyama a lokacin da aka kawo rana kusan kanun mutane mutane na tashin kishirwa kun babu ruwa sai ruwan tafkin alkausar kun ba kowa ake ba dama ya sai ba ya ce muna nan tsaye kishirwa kamar ta ƙara kashe mu tunda babu mutuwa a wannan lokacin ya ce sai na ga wasu yara suna yawo suna ba wasu mutane ruwa kun ba kowa suke ba sai su tsallake mutum nawa sannan su kai gawa da su ba shi tsallake mutum nawa ni ma suna wucewa suna tsallake ni suna ba wasu sai na tare da guda daga cikin su na cikin kuna ta wucewa ba ku ba da ruwa ni ma ina da bukatar ruwan nan sai yaron ya ce masa lasta mimman umirna ba ka daga cikin waɗanda aka umurce mu mu ba su ruwa ya ce faman antum to ku suwaye suka ce nahnu man mata min abna'i min asfalil muslimina nuni mu ne yara ƙanana wanda suke mutuwa kamin su balaga ɗiyan musulmai aikin mu shine a wannan ranar mu ba iyayen mu ruwa kai kun ba ka da ɗa daga cikin mu shi yasa ba mu baka ruwa yace shi ta ran tashi da sahi nace a auren da ni dan saboda ni ma a lahira in samu wanda ya bani ruwa albarkacin kaza kadangare ta sha ya sha ruwan kaso ko bai sha ba ya sha kina yi mace girma idan aka ce ko aihuwa tana da rana ya kamata ko a ce kowa ya burin samun wannan aihuwar to sai dai ga wani hanzari ba gudu ba ga wani hannunka mai sanda ba ko da shi bane aihuwa take kasancewa ni'ima akwai wanda haihuwa za ta kasance musu azaba idan aka samu mi idan ya kasance ba a ba yaran tarbiyyar da musulunci umarta a basu ba to wannan shi zai kama ga taken hudu mu ko karatunmu nasihohi game da tarbiyyar ‘ya'ya. Nasiha ta farko shine turren gini turren zane, me ma'anar wannan? Ma'ana, tun kamin ka samu ɗan kake shirya tarbiyyar ɗan shine turren gini turren zane. Yanzu ‘yan uwa na matasa da suke zamanin tun yanzu su yi aure ba tun yanzu ya kamata ku yi tunanin avenirkin ɗiyanku. Tun yanzu ya kamata ku yi tunanin su. yani ake turran gini turran zane na farko dai kamin ka yi auren kai ka kasance mutumin kirki bayan wannan kuma ka yi ƙoƙari ka zaɓi matar da da ita za ku aiki ɗiyan da kake so ku yi tarbiyya domin mata tana da tasiri a kan ɗiyan da za ka haifa shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya tara ɗiyansa sai yake musu ahsantu ilaikum qabla an tuladu wa ba'da an tuladu yace musu na kyautata muku kamin a aihe ku da bayan ma an aihe ku sai suka ce mun san bayan an aihe mu ka kyautata mana domin muna ganin kullun da kake bamu amma to wace kyautatawa ce ka muna kamin a aihe mu ana gane da kyau ku sai ce ihsantu ilaikum man lam tusabbuna biha na zaba muku uwar da ba za a zage ku ba dalilinta ta shine sai arrayashi ya wake wannan maganar sai ce wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limadidati al'aqi badin afafuha yace diya na kyautata wa farko da na fara yi muku shine da na zabar muku mace mai kyaukyawan dabi'u ta gari mai kamun kai haka kuma mata kenan ku zaɓi mazan da kuke ganin za su aiko muku ɗiyan da za ku yi tarbiyya wanda suka dace kenan turran gini turran zane karin magana na biyu shine barewa ba ta gudu ɗansa ya yi rarrafe a wata ibara kuma suke cewa barewa ba ta haihuwar ɗa ya rasa gudu domin an santa da gudu ko ma'anar wannan karin magana shine barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrahe ma'ana ba za ka kasance mutunan banza ba kuma ka ce kana son yanke sai dai wani gamu da katar daga Allah madaukakin sarki me muke so mu nuna a wannan shine idan kana son samun ɗiyan kirki kai ma kasance ɗan kirki shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullah duk wanda suke son suke tsoron su mutu su bar ɗiyan su su lalace to su ji tsoron Allah Allah zai kula musu da ɗiyan ashe farkon tarbiyyar da zaka ma ɗanka shine kai ka kasance mutumin kirki ka kasance kamar yadda kake son ɗanka ya kasance ko ya ma da haka abu na gaba shine ɗa gida biyu yake ɗa gida biyu yake me ma'anar ɗa gida biyu yake ma'ana gida biyu ke tarbiyyar ɗa gidan uwa da gidan uba shi yasa zaka gani mafi yawan yaran da ka gani suna tambele akan hanya in ka bincika zaka ga ɗaya cikin biyu ne ka je gidan ka gani in ma uwar ba ta kula uban na kula ko kuma uban yana kula uwar tana kula uban baya kula ko uwar tana kula uban baya kula ko duk abu guda ne maimaita ba sau kuna gane da kyau ba ma'ana dole ne tarbiyya mutane biyu suke fara ta uwa da ma'aishi in aka rasa guda to za a samu nakasu dalilin wannan ya samu sulci ya hana mutum ya samu ɗa ba ta hanyar aure ba domin ka samu ɗa ba ta hanyar aure ba to kai babu ka matar ita ce za ta tarbiyyarsa shi kuma ɗa gida biyu yake ma'ana gida biyu ke tarbiyyarsa iyaye biyu ke tarbiyyarsa karin magana na gaba shine suna linzami ne suna linzami ne ma'anar wannan shine me ake cewa linzami shine abin da yake jan abu yadda ake jan rakumi da take linzami ma'ana sunan mutum yana jinsa idan aka sa maka suna kaza to sunan nan zai iya tasiri a kanka shi yasa imam ibn al-qayyim yake cewa lil asma'i asarun 'ala al-musamma suna yana da tasiri akan wanda aka sanya ma sunan wannan kuma yana daga cikin wani abun mamaki da aka yi lura da shi a na karanta wata makala wata jarida na manta sunan garuruwan ɗaya daga cikin garuruwan dai gwara wannan ne akwai duk yaron da aka haifa ranar laraba akwai sunan da ake sanya masa su a al'adarsu suna biyu ake sama yaro misali ya sa maka muhammadu to ranar da aka haife ka sai a kara maka da laraba ana gane da ku muhammadu laraba sani litani dan juma a wajen hausa ma dan juma ke jago to ibrahim dan juma to haka suke to su a al'adarsu a canjinsu ranar laraba rana ce da sharri kuma da aka zo aka yi statistic aka yi bincike sai aka gano mafi yawan criminal mafi yawan 'yan daba da barayu sunansu dukkaninsu akwai laraba a ciki tunda ana ganewa mafi yawan 'yan daba sunansu akwai laraba a ciki don midan an samu suna wanda ake gani lalataccen suna ne sai sunan ya tasiri a kansu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san da suna yana tasiri ga mutum in mutum ya musulunta in sunan shi ba mai kyau bane sai canza mishi suna wani mutum ya zo ya musulunta da shi da diyansa da jikokinsa wannan ina tsammanin ya tabbata a imamu al-hasan al-basri ne da suka musulunta sai kakan nasu shi sunan shi huzun sai manzo Allah ya ce a'a wannan sunan bai dace ba za mu sanya maka sunan sahal ma'ana mai sauki maimakon wanda a kullum cikin tashin hankali sai mu sanya maka suna mai sauki ya ce a'a inni la ughayyiru isman sammani ali a'a ni fa manzo Allah kai hakuri ba zan canza sunan da ma'aifina ya same ba tsohi ne irin wa'annan suna ganin kun san tsohi akwai riko da abin da iyayen suka bar musu to sai manzo Allah bai tilasta masa ba tunda an samu ya musulunta ai kenan abin da zai biyo baya zai sauki daga baya yace ni ba zan sake ma kaina sunan da ma'aifina ya sanya mini ba al-imam al-hasan al-basri yake ba da labarin hadisi yake ba da labarin wannan abin da ya afku sai ce fa ma zalat al-huzunatu fina منذ idin yace to tun wannan lokacin ba mu gushe ba a cikin tashin hankali kullun cikin tashin hankali muke don saboda kakanmu sunan shi tashin hankali ana gane da ke ko me suke so su nuna muna suna yana da tasiri suna linzami ne ana gane da ke ko kenan abin da nake so nuna muna anan idan ka samu ɗa ka yi ƙoƙarin sanya masa suna wanda ya dace ka sanya masa suna wanda ya dace yanzu tashin hankalin da muke a jiki wasu mutane sun koma sunansu suna samo shi ne ta hanyar fina-finai wallahi kuma da zai ji muku ni ga ne ba shi yau ba a angonmu akwai wata mata lokacin ana zamanin wani fim da ake ce ma zinaro mai ɗan ƙozo jarumin shiri shine sai fullahi kuma matsalan kuma yanzu in na gayi dole suke angonmu sun san sun san da wani kito amma tun da ta riga ta hoto ba ta sai zaman to wa'aji ga wasu dai to mu ila ana gani da shauku sun ya miki sai fullahi kuma wallahi dalilin wannan filafin ne kai asali ma ni gaba na akai abin ta ce in na samu da wallahi sai na sami sai fullahi kai ai ya da ga ya bige sai fullahi zan samu ana ya zama to kamar shi to yaron yana da ya zama to kamar dan dirama da ka gan shi kaga dan dirama ma'ana ita ta sama yaron sunan da sai fullahi ne dan saboda yi kama da wa da jarumi sai fullahi dan filafin to yana nan ya koma dan dan dirama mana da ka gan shi ka ga ibn ɗan dirama irin wannan aikin da ake da take da wani zazzabin wando haka yake me nake so in nuna muna shine suna yana tasiri kenan mu zaban ma ƴaƴan mu suna wanda ya dace kuma shi suna idan za ka sashi ana so ka kyautata niyyarka zan sa ma ɗana Ahmad dan yayi koyi da Imam Ahmad bin Hanbal lokacin na samu ɗan Ahmad sai na sanya masa sammaitu Ahmada Aminan an ya qatali bi salafihi al-Imam Ahmad bin Hanbal nace na sanya mishi Ahmad nan ina gurin yayi koyi da al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma haka nake tsammani ne dan Allah ka samu da ka sanya mishi Abubakar sai kaje zan sa masa Abubakar ne dan gurin yayi koyi da sahabin manzon Allah Abubakar haka ake sanya sunaye amma ba wai dan ka ji dadin suna ba kawai ka doko kai ta sama danka kuma ga wani kuskure da muke dangane da sunaye wai sai mutum ya dibi kawai wata kalma ta alkur'ani ta masa daɗi sai ya ɗauko ya sanya ma ɗanshi ba duk kalmar da ta zo a cikin alkur'ani ba ke ake ɗauka a sanya ma yaro suna da ita a nan zai yake muku nima ni ga ne ba shi yau ba na yi koyar da wata yarinya a makarantar da ke da suna larai ba sunanta larai ba ina ka kira yau ayar a cikin suratul bakara ko larai ba fi to za ka samu suna larai ba babu kwankwanto to me yake ne babu kwankwanto sunan mai da ma'ana ba ya da ma'ana akwai kuma wani suna da ya shahara a ƙasar hausa lantu kun san daga yana ka samu shi lantanalu sai a ce in mace ce a samu ta lantu lantana wannan sunan ba ya da ma'ana kai karshen ta ma mun taɓa yin muhazara a garin tesawa da na kawo wannan lokutar wani yake ce min wallahi shi ya ga yarinyar da aka sama suna laza kalla innaha laza nazza'atan lishawa kai da kaji sunan gasar bala'i ne laza sunan wuta ne ba ana gani sunan wutar jahannama ce laza wai amma ya dauki sunan yana ganin kalma ce ta zuwa alqur'ani kenan ba da kalma ta zuwa alqur'ani za a dauko shi yasa idan zaka sama danka suna kayi kokari ka gari kai kokari ka nemi wanda ka sani ka tambayi su zan sama suna ɗana wane ya dace in sa ko bai dace ba a nan nake muku albishir insha Allah muna nan muna shirin rubuta littafi wanda ya kumshi zara'ibul asma ma'ana bakin sunaye wanda mutane ba su saba sa ma iyansu ba alhali ko sunaye ne masu kyau insha Allah littafin zai hito nan da shekara guda dan aiki ne mai yawa sosai yan uwa masu girma suna linzami ne abu na biyar shine da haihuwar yoyo-yoyo gara guda ɗaya kwakwara ma'ana da haihuwar da da haihuwar iya maras tarbiyya kun maka samu ɗa guda mai tarbiyya kinan wannan me yake nuna muna ashe wai ba yawan haihuwar ba ya muke tarbiyyar su wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake tazawwajul waluda alwaduda fa inni mukathirun bikum umma yawm qiyamah ku auri mata masu aihuwa don in yi alfahari da yawan ku a ranar alkiyama dan Allah manzo Allah zai alfahari da dan da za a sa mishi Muhammadu ya sa maka kai shi miki da dan da maimakon yi koyi da sabai amma ko koyi yake da da mawaka da da makada da ɗan da madubinsa su ne turawa wanzu Allah ya ce ma'aifu ne mu ayyafa don mu samu iya wanda za mu tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau Malam Albani rahimahullahu ta'ala Albani Zaria ba a ji ba bane wani wani clip na audio kin sai yake cewa daga zo kai ta aihuwar ɗaya kana barin su a titi suna tambele kamar tumkiya uwar tambele kwatsake ki shi ka shi ka taro ki ko kuma raƙumi uban gararan ba yace kun maka a yi ɗiya ɗaya biyu wanda zaka ba su tarbiyya mai kyau abu na gaba shine a taya Allah kiwo ya fi Allah na nan kada magana ina hausa kun mai ma'ana a taya Allah kiwo ya fi Allah na nan ma'ana a taya Allah tarbiyya ya yi a ce ai Allah shi ke tarbiyya Allah shi ke shiryarwa wannan kuma abin da ya tana biyo da shi a bayan wannan shine akwai wanda za su ce maka to ai tarbiyyan ai Allah ke shiryarwa kusan dalilin mutane da yawa kenan ko ai Allah ke shiryarwa ko ɗaya ɗari na Allah ke shiryarwa to sai a ce maka da me yake da suna a taya Allah kiwo ya bi ni ya fi Allah Allah madaukakin sarki shi ke shiryarwa amma duk da haka kuma ya baka ɗiyan kuma ya ce innaka mas'ulun anhum zai tambaye ka game da ɗiyan kenan ya nuna yana so ka yi mi ka ba da taka gudunmuwa a cikin mi ita shiryarwa kala biyu ce akwai hidayatu tawfiqin da hidayatu irshadin shiryarwa ta tawfiki wadda daga Allah ce ita kuma shiryarwa ta nunawa to haka tarbiyya kala biyu ce akwai tarbiyya ta tawfiki akwai tarbiyya ta irshadi akwai yaron da zaka ga iyayen shi mutanen banza amma shi ya taso mutumin kiki da kawon ɗabi'u to shi wannan tarbiyyatu tawfiqin ce kamar tarbiyyar da manzon Allah ya samu daga Allah ana ganin da ku babu uwa ba uba Allah ya kula da tarbiyyarsa to wannan ana samu to wannan babu tabbaci ita kuma hidayatu irshadin shine wanda za ka yi kokarin yi matanka kana kokarin kula da tarbiyyarsa amma asalin wanda za su shiru shine Allah shine Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta ana min hidayatu tawfiqin sai a wata aya ake wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kaga in wanda bai karatu bane sai ce ai akwai cin karo a'a innaka latahdi ai hidayatu irshad kai kana nuna wa mutane hanya amma su shiryun wannan daga hannun Allah yake ƴan uwa masu girma a haifi da da samu ya fi a mutu a bar masa gado a haifi da da samu ya fi a mutu a bar masa gado me ma'anar wannan ka kula da tarbiyyar ɗanka ya yi ka kula da tara ma ɗa dukiya ku za ku wanda za su ta kula da su tara ma ɗiyansu dukiya amma kuma su manta da tara musu tarbiyya su manta da tarbiyyar da su a nan garin aka bani labarin wani mai kuɗi ana gani da kyau ko shi wanda kullum cikin shago yake kuma gashi Allah ya bashi iya rututu to sai wata rana wata ɗaya daga cikin matan shi ta auku wata yarinya ta ce ta je ta amso tumati tumati ta kare ta gida ana nuna tumatin kwango sai ta zo tana ta baba an ce a kawo tumati baba an ce to hankali shi ya haɗu kudin mutane sun mutane irin shagunan da zaka zo a hankali ya rabu sai yarinya ta shiga ta fara kulluwa yana gani sai rike hannun yarinya ki ɓarauniya ina zaki ta ce babu mata aiko ne uwarwa ana ganin kyau mamman wasa ya goce ya ce baban shi ce wancewa ke wancewa tsiyarka sai ya shi gida wai wata yarinya ta zo sake ya tace haka ne ya tace ta ce ai wance ce ya ce ya tace ana ganin da kyau ma'ana bai ma sanya kamanninta suke ba ya zonge ya sama ke shi suna kaza amma bai sanya kamanninta suke ba don ba da lokacinsu tun da Allah me amfanin ka tara maɗiyanka dukiya ka bar su su zo su yi ta washi ma da wannan dukiyar har su yi ta shaye-shaye nan muka gani daga cikin masu arzikin da za su mutu su bar maɗiyansu dukiya a zo da ƙarshe yaran su ɓata dukiyar da banza su ɓata dukiyar da shaye-shaye da bin mata da abin da ya kamata aka ka janye mai kaga irin wannan to amma da tarbiyya aka bashi ko da ba a bar mishi ko dana ba to wannan tarbiyyar da ka bashi ita za ta sa ya nemi na kansa ya nemi na kansa shi ne daga cikin masu hikima yake cewa ya khadimal jismi kam tasa'a li khidmatihi ata'abta jismaka fi ma fihi khusran أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسد إنسان yace ya kai mai bakan ka wahala a wajen kula da gangar jikin ɗiyanka kai dai ka ka musu su ci kai dai ka ka musu su sha amma ka manta da ruhinsu in aka ce ruhinsu shine tarbiyyarsu yace gangar jikin nan da sun mutu an sa ta kabari ƙasa za ta zama towa abinda zai saura shine ruhin shi kuma ruhin shine za a tsaye a rataye ma aljanna ko wuta ƴan uwa masu girma ɗa na kowa ne ɗa na kowa ne ma'anar wannan shi ne ashe ba ɗanka kawai yake akan ka tarbiyyantar da shi ba idan ka ga yaro akan hanya yana shiriri ta ko yana shirme ko yana wani laifi kai kokari ka ladabtar da shi in ba ka tsoron shan magana amma in ka sai irin wanda uwayen nan me yake da suna me ake cewa jarababbu ne to irin wannan kuma من راى منكم منكرا فليغيره بيده ko fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi to ka ji haushi ka Allah ka shirye wancan yaron ka wuce amma in ka san ba matsala tsaya ka rarrafar da shi ka ka sake zagi zagi baya da kyawu ta kai ka sai an buga sai ka dan bige shi ma'ana dai da na kowa ne shi yasa a da in ko gani abin da yasa a da an kasance da tarbiyya mai kyau dan gaba ɗaya littizawan anguwa kowa suna yin tarbiyyar da shi idan suka ga yaro yaji suna iya kore shi suna iya su ladabtar da yaro kinan ɗa na kowa ne na gaba shi ne abinda ya ci ungulu baya barin shahu abinda ya ci ungulu baya barin shahu kun san ungulu da shahu duk kamar su guda ana gani da shaku to abinda ya ci ungulu to shahu ma zai iya cinta don duk kamar su guda abinda muke yi da wannan karin maganar shi ne abin da ya lalata ɗan wani to fa ba zai bar ɗanka ba kada ka ga ɗan wani ya zama shayi ka rika dariya to kai ma tana iya yiwa mi tana iya yiwa mi dan na kai bi wannan hanyar ashe kar kai dariya shine abin da ya ci ungulu ba ya bar shago ba kenan in ka ga ɗan wani abu kaza ya lalata shi to kai kokari ɗanka kai ma ka kare shi daga wannan abin dan yana iya shi ma ya lalata shi abu na gaba shine kaza ba ta taka ɗanta don ta kashe shi kaza ba ta taka ɗanta don ta kashe shi ma'ana abinda muke ni da wannan a wannan fannin shine bugun yaro da ake yi ko ladabtar da yaro da ake yi ba wai ban ba a san shi ba ne tunda a wata ibara suna cewa kaza tana son ɗanta takan take shi ana gane da kyau ko tana son ɗanta takan take shi ma'ana kana son ɗanka amma idan yi laifi sai ka bashi kashi domin a musulunci yana ɗaya daga cikin wasa'il na tarbiyya shine ad-darb amma ba a su shigo mai yawaita shi sai ko ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa duribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin idan yaran ku suka kai bakwai to ku sa su dole shi sallah tun kafin bakwai ana sa su amma in suka yi bakwai to dole ne ku murci su yi sallah in suka yi goma ba sa yi ku ba su kashi don su yi wannan sai nuna cewa ana bugu amma sai dai me yake da suna idan bugun yayi yawa yana isa yaro ya hinjiri ya kasance bugun baya ce masa komai to kenan sai a rika sara ana bin bakin gadari a rika yin daidai ruwa daidai tsaki kuma kada ya kasance bugu shine farkon abin da za a akwai matakai da ake bi wajen tarbiyya wajen ladabtarwa a fara da tsawa a fara da shan kunne ana gan da ku a fara da dan mami ko kuma ko kuma me yake da suna dan dan tsoratarwa bayan wannan sai akai da bugu ya kasance bugu shine abu na karshe da za a yi ma yaro ɗan uwa masu girma abu na gaba shine da rashin kira karan bebe ya bata ma'ana da rashin bin diddigin tarbiyyar yara yara suke lalacewa malam nura Allah ya saka masa da alkhairi ya ba mu labari yara da suke gani a ikon da salula a cikin salula in ka buɗa zaka ga irin filmomi na batsa wanda ba ka tunanin a ce wannan yara suna kallon su amma za ka same su a ciki me ya jayo wannan rashin bin diddigi wannan shine kenan abu na gaba shine yan uwa masu girma dan kuka mai ja uwarsa jiwa ma'ana idan har baka tarbiyyar da ɗanka ba to zai kasance maka dan kuka mai ja ma uwarsa jifa idan baka tarbiyyanta da dan danka ba zai kasance dan kuka mai ja ma uwarsa jifa a nan duniya da lahira za ka ga wani yaro ya saba sai a ce Allah ya kine ma uwarsa albarka ita bata ci bata sha ba tana can gida a'a ta ci ta sha tunda ita ba tarbiyyanta da shi ba misali kwanaki a wani mawaki da ya ta da ya ta zagin shugaban kasan mu ko ai kun yadda aka cin mutuncin shi ko ba ma shi cin mutuncin ya kai har gaba ga uwar tashi har hoton ta aka ɗauko ana wani ana wani shi har waka aka yi mata gwamma wace ce ta yi musu ne ta musu da aihuwar shi ƙara asara ko mene ne gashi da su matan sun sun ɗalla hamar suna gwamma ana ganin da ke ko ta kun gani wannan shi ake jima dan kuka mai jama uwarsa jiwa to wannan a duniya ke to a lahira ma haka akwai ɗaya daga cikin malamai da na karanta magana sai ke cewa idan zunubin ka bai kai ka wuta ba to rishin tarbiyyar ɗanka zai yi kai ka wuta ana gane da kyau ko domin man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ihi man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'da duk wanda ya koya ma wasu laihi to duk in suke wannan laihin yana da kamashi a ciki shi yasa a kwanaki mun yi wata muhadara a yamai mai taken asayyatul jariya zunubai masu gudana ai kun sa akwai sadaka mai gudana ko me ake yi da sadaka mai gudana ita ce sadakar da shi ne abin da za ka yi a duniya bayan ka mutu lada tana iso ka misali gina masallaci biyan yin sallah za ka misali gina rijiya biyan yin sallah za ka shi ne ake alhasanatul jariya ko sadakatul jariya to akwai asayyatul jariya zunubai masu gudana ma'ana ka mutu kuma ana tura maka zunubi a cikin kabari misali wanda ya wata waka ko bayan ya mutu an saurari wannan waka in dai ba kun kamin ya mutu bai ce ya barantar da kanshi kuma ya tuba duk wanda ya saurara bai yahe ba to duk in ya mutu da an saurari wannan ana gane da kyau da an saurari wannan waka sai zunubi ya isko sa to haka rishin tarbiyyar ɗaya yana daga cikin asayyatul jariya zunubai zunubi mai gudana bayan ka mutu kana can cikin kabari ɗanka zai yi swata a tura maka zunubi ɗanka zai yi kaza a tura maka zunubi don mai don maka tarbiyyanta da shi ba kenan dai kada ka bari ɗanka ya zamanto maka ɗan kuka mai ja ma uwarsa jiwa in uwa masu girma tsare gida mutuncin dangi tsare gida mutuncin dangi ma'ana in ki kula da tarbiyyar ɗanka to kamar ka kare ma kanka kai ma mutuncin ka ne kenan in baka kula da tarbiyyar ɗanka ba to kai ma mutuncin ka yana a cikin hatsari kamar yadda muka bada misali a can wannan yana da alaka da wancan da muka gani a gaba na gaba shine icce tun yana ɗan ƙarami ake tankwasa sa ƙarhi tun da zahinsa ake yin ake bugunsa me ma'anar wannan yara tun suna ƙanana ake kula da tarbiyyarsu wanda daga cikin masu hikima yake cewa qad yanfa'u al-adabu al-awladu fi sigharin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu inna al-usuna idha 'adaltaha 'adadadat wa la yadinu wa law lam yantahu al-khashab yace shi ladabtarwa tarbiyya tana amfanin yaro ne tun yana dan karami amma da ya girma to wannan sai dai lallashi sai dai bi sannu sannu ba dai tarbiyya ba ya ce domin ike tun yana ɗan ƙarami ake kan kwasasa kenan lokaci mafi mahimmanci da ya kamata a ce muna kula da biyan mu shine lokacin suna ƙanana mu kula da su tun suna ƙanana wannan shi zai sa idan suka girma abin da suka saba da yi suna ƙananan to shi za su ci gaba da yi abu na gaba shine hannun wani baya ɗibawa wani miya hannun wani baya ɗibawa wani miya ma'ana wani baya tarbiyyar ɗan wani ko da ya yi to sai dai ya ba da tashi gudunmuwa me muke yi da hannun wani baya ƙiba ma wani miya shine kada ka ɗauki ɗanka ka ba da shi a kan ce ka ba da tarbiyyar shi ga wani kaza kai ba ruwanka shi kenan ka ɗebe hannunka domin hannun wani baya ƙiba ma wani miya dan kasa ɗanka makaranta kada ka ji a shi kina ai kasa shi makaranta kuma can ake koyo tarbiyya a hannun wani baya ki ba ma wani miya makaranta taimaka maka ne za ta yi domin da yawa haka suke tsammani shi tsammani kawai makaranta ita za ta ishi a akwai yaran da wasu ɗabi'u daga makaranta ba suke koyo su domin makaranta an haɗu ne da yaran ƙwarai da na banza to na banzan zai iya yin wani abu wanda shi kuma na ƙwarin zai gani tsammanin na ƙwarai ne sai ya zo ne sai ka ce makaranta ta a'a dama haka abin ya kumsa haka abin ya haka abin yake kowa ya zo ne kenan yan uwa ba su girma kada mu dogara da makaranta wajen tarbiyya makaranta hanya ce wadda za ta taimaka mana akan tarbiyya dan diyan mu amma mu ne asali amma mu ne asali abu na gaba shine idan ana ba albasa ruwa a zanto na gauta idan ana ba albasa ruwa a zanto na gauta ina yan lambuna sun san gauta ko ga su malam nan zamne wani haƙi ne da yake fitowa tare da albasa wanda in yi yawa yana lalata albasa abokin albasa ne tare suke ana gane da ko to bari mu biya muku yasa na kawo wannan duk yaro yana da ni yana da ni yana da aboki ko to albasa ma tana da aboki in kana zuwa mata ruwa za ta samu kuma mi to kuma abokin yana samu akwai matsala ko don zai yi albasar abinda nake yi da wannan shine idan kana tarbiyyar ɗanka to ka rika kula da abokansa ba ka rika kula da mi da abokansa laraba suke cewa as-sahib sahib as-sahib sahib shi aboki majanyi ne ana gane da ko ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa نصحتك لا تصحب سوى كل فضيل خليق السجايا بالتعفف والظرف ولا تعتمد غير الكرام فواحد إن فواحد من الناس إن حصلت خير من الألف. يجي إلى مكان نصيحة كذا كي أبو سعد قوة sai da mutumin kirki domin mutumin banza yake iya tashi gare ka ya ce ko da a ce aboki guda ka samu na kwarai ya yi aboki dubu da za ka samu na wanda suke na banza kenan iyanka in kana kula da tarbiyyar su karka kula da abokansu da wasu ke mu'amala yara da yawa sun koyi shaye-shaye ta hanyar abokansu yara da yawa sun koyi zina ta hanyar abokansu yara da yawa sun koyi kulma zagi ta hanyar abokansu yara da yawa sun koyi saka ta hanyar abokansu wanzu Allah ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kenan dai yara idan sun ana tarbiyyar su a kula da wa suke abota kaga suna abota da yaran da kasan bai da tarbiyya iko kai raba su in ba haka ba to zaka iya yin aikin banza harari cikin duhu yan uwa masu girma a hannunka ko ya yi wari ba ka ce nisa ka yassuwa ba hannunka ko ya yi wari ba ka ce nisa ka yassuwa ba mana ɗanka ko ya lalace kada ka ɗauki matakin korarsa daga gida domin wannan ba ita ce mahuta ba kinan dai mahuta shine ɗanka in ya lalace ka bi dai hanyar da za ka bi na ƙoƙarin ganin ka maido shi akan hanya idan ka ce kayi ka kiya sai mu gayo sai mu kama karin magana na gaba mutum dangin shirya ne mutum dangin shirya ne ma'ana komi lalacewar yaro komi lalacewar mutum kada ku hudda masa tsammani kada ku hudda masa tsammani Allah ya ce la tasnatu min rahmatillah kada ku hudda tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki ku yi ta yi dai cin ƙarfinku abu na gaba shine inda babban kare ya kashi nan ƙaramin ma ya yi inda babban kare ya kashi nan ƙaramin ma ya yi a wata ibara suke cewa inda saniyar gaba ta sha ruwa nan ta baya ta kan sha me muke nihi da wannan abin da muke nihi da wannan shine idan ɗiyanka na farko ba kula da tarbiyyarsu ba to kanana in suka taso su za su koya ba san kuna gane da kyau ba abin da nake so in faɗakar da mu shine anan yaran mu na farko mu yi kokarin ba su tarbiyya domin iyanka na farko in ka kula da tarbiyyar su to akwai lokacin da ko ba ka wannan ɗiyan naka na farko su za su ne su za su tarbiyyantar da su su za su tarbiyyantar da su kenan dai ɗiyanmu na farko mu kula da su da malam isbahu an samu ammar ne ko ina yake ammar ne ko to a kula da ammar a ba shi tarbiyya mai kyau idan na baya sun zo an samu su usman ko an samu su nur ko kuma an samu su abdullahi ko an samu su abdulmalik to duka amma zai rika gidansu zai rika jansu akan hanya kenan ɗiyan farko a rika kula da su karin magana na gaba shine a baki ko ice bai bari ba balle dan mutum baki ko ice bai bari ba balle dan mutum haka kuma fata na gari lamiri fata na gari lamiri ma'ana fata na gari alheri yana tabbata me muke yi da baki me yake da suna bai bar ice balantana dan mutum shine akwai wanda zai iya ganin ice ce kai wannan icen akwai inuwa to yana faɗin wannan icen zai lalacewa wannan tana afkuwa ana ganin da kyau ku to idan ice ma baki bai bari mutu ina ga mutum wanda dan tuntube ma ya shiga tashin hankali abinda muke yi da wannan shine a wajen tarbiyya mu rika kula da abin da ke hitowa daga bakinmu zuwa ga yaranmu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bisa ga hanya za a yi a wajen yaki to a cikin yaki da makon sa ana tafiya da mata masu kula da marasa lafiya masu hidima na abinci da abin da ya kamata haka to daga cikinsu akwai wata mata da take akan raƙumin ta to raƙumin nata mashiriricin raƙumi ne ana gane da kyau ko to sai ta gaishe da wannan raƙumin ta ce ta ce ka Allah ya ne mun ga raƙumin albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shin wannan sai ce waye ke tsine ma dabbar sa albarka aka ce wance ce sai manzon Allah ya ce mata sabkaki saki wannan raƙumin la yashabna mal'unun la tashabuna naqatun mal'una raquman da aka za aka kine ma albarka ba za ta bi mu ba dan kiluwar ta tana iya shahuwar raquman mu ma manzo Allah yake ta saki wannan raqumar mu wannan hadisin tabbatacce ne a cikin tsayin hadisi annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tad'u li anfusikum wa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala hadabikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake kada ku rika yin mummunar addu'a ga dukiyar ku aka ce dukiyar ku dabbobin ku suna ci kada ku rika yin mummunar addu'a ga kawunan ku ko kanka ma kada kai ma kanka ka ka kallin ka ce ka shege ni kun sa akwai masu wannan ko mutum ya kalli kanshi ta shege shi ana ganin da kyau ko ko kuma ka Allah ne ya kine mini albarka ana samun masu yin wannan kuma sai ka ga tsinuwar ta bi ka domin akwai abin da ake ce mai suna kambun baka kuma shi wannan mutum bai san yana da shi ba da ya yabi abu ko ya gayi abu na sharri akan abu shi abin ya lalace to haka iya duk laifin da za su yi muna mu faɗi alkhairi alkhairi hutu daga bakin mu game da su wannan wurin wannan gabar duk in nazo ina ba da labarin al-Imam Zamakhshari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri ne wata ran yana zandar ɗalibansa ana cikin karatu ana gani da ko an kawo gaba wadda take bayani akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatin la turaddu addu'i guda uku ba a mayar da su daga cikin sai manzo Allah yake wa du'aul walidi waladi da addu'ar da ga da addu'ar ma'aifi ga ɗansa yana kallon ana zamanin sai ce musu kun ga wannan kawartawa cewa da kafarsa domin gurgu ne kafarsa guda cirarra ce sai shi kun ga wannan kafartawa da aka cire suka ce eh sai ce dalilin addu'ar uwa ce yace musu lokacin ina karamin yaro na taso mutum ne mai karbani da banna to ma'aikiyata tana da wani dan tsuntsu da take so yace to sai wata ran da mai tsuntsun ga yace da wata yi giya sai na ja tsuntsu na ɗame mishi kafa kamar yadda kasance ana ana ɗame rago na ɗame mishi kafa ga ice sai na ja shi ina jan shi sai kafa shi da hizgi kafa tsuntsun ta cire sai tsuntsun ya wani irin ƙara ma'aikiya tana kallowa tana zuwa sai daga isko kawar tsuntsu ta ce tana kallo na sai ce kasa Allahu rijlaka kama qata ta rijlahu Allah ya cire maka kafa kamar yadda ka cire masu sunan kafa yace haka ko akai ina cikin balaguro na faɗo daga kan raƙumi kafa ta kai aka ce ba ta ruwa sai ya ce ita dalilin addu'ar wa dalilin addu'ar mahaifiya dalilin addu'ar mahaifiya kina ma'aifa ya kasance abin da ke fitowa daga bakin ku duk bacin da ku shiga game da diyan ku ku faɗa musu alkhairi tun yanzu ya kamata ku ki saba ma kanki tun ka ki aure da ka ji yarinya mai yawan zagi to wallahi ka aure ta komai kyawun ta ku in su akwai wanda mafi yanci kyawu ne ke kai su ko komi dirinta komi kapasitinta ina ji wata in ba an ce capacity ba su gane ko to ka kare ta don in ba haka ba tana aiwo maka iya yoyo yoyo ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan a takaicin uwa masu girma na gaba shi ne ba a rama gayya da hushi ba a rama gayya da hushi ma'ana idan ɗan ke malayi kana a cikin ɗanin hushi kana kai saurin ɗaukar hukunci yanzu misali wannan uwar da ta yi ɗanta addu'a me yasa ta mishi wannan addu'a hushi da ta yi amma wallahi da ba a cikin hushi take bayyana tabbata ba za ta mishi wannan addu'a amma hushin da ta shiga ne sai mishi mummunar addu'a ba a rama gayya da hushi shi yasa in mutum ya maka laifi musamman in mutum ne mai muhimmanci a gare ka kai kuma ba mai muhimmanci ba kada ka ɗauki hushi lokacin da kada kada ka ɗauki hukunci lokacin da kake cikin hushi Allah mu suke cewa wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin idan na tuna da wannan idan na karanta wannan ayar ina tuna kissar al-imam al-hasan bin ali radiyallahu anhu ko rahimahullahu ta'ala yana da wata baiwa da ya umurce ta da ta kawo masa ruwa zai yi arwalla to da ta zuka masa ruwan a cikin kasko sai ke zuba masa ya wanke hannuwa wajen zuba masa sai ta saki kaskon ya faɗo a kansa ya kwashe maka kai ruwan suka suka suka shike sa ya yi wushi har ya sai ya tashi sai ta ce to da yake baiwa ita ma haddace alƙwashi ce wal kazimi na ghaisa Allah yana cewa wal masu hadiye wushi yana son su sai ce kazanto gaizi na hadiye wushi na sai ta ce a gaba kuma Allah ya ce wal afina anin nas masu yi wa mutane afuwa ya ce a fautu an kila ya yi miki ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah na san masu kyautawa ya ce an ta'ati kun je na ɗan tar da gilomin baiwa ce ana gani da kyau ko aiki da mi aiki da wannan ayar haka Umar shi ma wani mutum ya zo daga cikin irin masu ƙauyawan nan masu rainin wayo sai masa mummunar magana ta san umar shi kun baya barin ta kwana ya sai ya nausa masa kulli sai ɗaya daga cikin magabata da ke kusa naman ta ibnu abbas ne ko wane ne sai tuna masa wannan ayar wal kazimin al ghaiz wal afin an nas wallahu yuhibbu al muslimin shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ولم أر في الأعداء حين اعتبرته عدو لعقل المرء أعدى من الغضب yake da nayi bincike sai na gano babu abin da ya yi kiyayya da mutum kamar hushi ma'ana babu abin da ya yi kiyayya da hankalin mutum kamar hushi domin in mutum ya hushi hankali ne yake hushewa yake me yake so ya nuna muna saurin hushi hushi kishiyar hankali ne da kayan hushi to shi kenan hankali ya dai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da in mutum ya hushi to ya shiru idza ghadiba ahadukum falyaskut idan da yanku yushi yayi shiru kada ya magana har gushin ya dai in yana tsaye ya zamna dan in yana tsaye kin yana iya kai duka ko ana gane da ko in ma abin ya kiya ya bar gida misali Allah ya hada kan da jarbaban mata mai azabatu kanwar musibatu ana gane da ko in ta fara fada sai mutanen anguwa sun jiya to in ta fara ta hi bar gida don saboda kana na ka hushin ya taso a yi ɓanna a yi dambe wannan shi ma ni ga naune ba shi ba ku ɗaya daga cikin abokan mu da irin wannan ya faru da shi lai dambe suka maka in maka buga in buga jina jina kowa kuma aka yi daidai matar ita ma tana ji da kanta to kuma tun wannan auren bai komo ba dan tunanin yake ya zama ya zai zamna da wanda za ta iya kulli da kulli da shi to ai abokin shi ya kawo gida ba ba mata ba ko wanda za ta yi kulli da kulli da kai kinan dai ba a rama gayya da fushi a fannin tarbiyya a kula da fushi na gaba shine shimfidar huska ta fi shimfidar tabarma shimfidar huska ta fi shimfidar tabarma ma'ana duk ni'imar da zaka sa iyanka in baka sakar musu huska wannan yana tasiri a wajen tarbiyya sakin huska ga yara yana tasiri a wajen tarbiyya yaro in baka zamna kana hira da shi shi zai ta in yana cikin matsala da majinka ba zai zo ya maka in yana da wata shawara ba zai zo ya kama maka ba dan ni dan baya samun dama shi yasa wata rana wani ba kawai ya zo isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da yan yara har ma yana sumbata yana rungumar wasu daga ciki shi ce an tun tukabbiruna al-atfal ku kuna sumbatar yara kuna rungumar yara haka kuna saka ma yara huska sai manzo Allah ya ce masa to kai ba ka yin haka sai ce ina da iya kaza ban taba rungumar gogona daga cikin su sai manzo Allah ya ce mi zan yi maka in naza Allahu ar-rahmata min qalbi to mi zan yi maka in Allah ya cire rahama daga zuciyarka ma'ana ba ka da rahama to ba ka da tausayi tun har ba ka sakar ma iyanka fuska kuna mu'amala da su in uwa masu girma na gaba shine binnin kura ba a bai wa kare dillanci haka masallacin kura ba a ba kare limanci binnin kura ba a bai wa kare dillanci haka kuma masallacin kura ba a baiwa kare limanci me ma'anar wannan a wannan zamanin da muke ciki na tabarbarewar tarbiyya ba kowane mushe ya kamata ka kai ma ɗan kai koyar da shi ba ba ma ekwal ba ko makaranta ma ba kowace ba kowane malami kamata ka ba ɗanka abinda nake so in nuna an shi ne idan za ka kai ɗanka makaranta ta addini ce ko ta boko to ka kula da malaman da suke koya karatu a cikin a cikin wannan makaranta ka binciki ya mu'amala su take da mutane ya tarihin su yake domin akwai wanda za ka ji tarihin su ba mai kyau ba ne in ma ka ji labarin ake biyan mata yake ko ka ji labarin an ce ai ɗan damfara ne ko ka ji labarin an ce kaza da abun da suke kamata haka kinan dai mu san a hannun wa za mu sa mu a fannin boko kuma a fannin miki kuma a fannin makaranta shi ma haka abu na gaba shine masu sallah ba su da hasara masu sallah ba su da hasara abin da ya sanaka wannan karin magana shine duk yaron da ake kula mishi da sallar shi to wallahi wannan yaron zaka gani komi da lallabi da ta kama shi ta fandara komi bace wanda yaron nan yi wallahi zaga ya kuma sama hanya ma'ana babban tarbiyyar da zaka ba danka daga cikin tarbiyoyi bayan karatun addini shine ka kula mishi da sallar shi domin wannan Allah ne da kansa ya faɗa Allah mu shi cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana taimakawa a wajen hana mutum sabon Allah kisa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama wani mutum ai akwai wani mutum wanda inna fulanan yaqumu al-layla fa idha asbaha saraka akwai wani wanda yana kula da sallah amma kuma yana sata sai manzo Allah ya ce in dai gaskiya ne abinda kuma yana kula da sallah satanhahu salatuhu an zalika sai manzo Allah ya ce sallar shi za ta hana shi daga wannan da Allah wannan hadisin ba fasarar aya bace fassarar aya ce shi yasa magabata ba su wata da sallar diyarsu idan dai suna da diyarsu suna kokarin su ga sun kula musu da sallar su dan rashin kula da sallar yaro to yana sa duk abin da yazo zai iya shi duk wasu musibu da fitini za su ba suna iya yin yaro shi ma a wannan akwai labarin ɗaya daga cikin magabata akwai labarin ibnu umar da kuma umar bin abdul aziz wanda shi ma labarin da muna yawan bada shi don saboda ibran da ke da kwanci akwai wanda wannan karo shine karo na farko da zai yi labari a umar bin abdulaziz wanda ke khalifa ne na umawiyya ya tura ɗan shi karatu a garin madina to sai daga cikin wasiyar da yama malamin nasa kada ka bari ya kula da sallah ya yi wasa da sallah ko so guda ya yi wasa da sallah bai yi ta cikin jam'i ba ka tura min da saƙo ka gaya mini haka ko aka yi wannan ɗan nashi wata ran aka yi sallah sai da aka ƙare sallah an sallami sai ga yaron ya shigo masallaci yana sallah sai malamin yana kallon sa yana ƙare sallah sai malamin ya ce masa me yasa baka samu sallah a cikin jam'i ba sai yaron ya ce ina ce ina shatar kai na ne ban sani ba a shi har an tara sallah ya ce aha shatar kai ce ta sa baka samu sallah a cikin jam'i ba sai ya rubuta saƙo ya tura ma'aikinsa yana tura ma'aikinsa saƙo shi ma ma'aikin sai ya rubuta saƙo ya ba bafadansa ya ce kashe madina ka buɗe wannan saƙon ka ga abin da a ciki kashe madina yana gani yana karanta wannan saƙon sai ya je madina yana zuwa sai isko wannan yaron ya ɗauko aska ya kwashe masa gashi ya mashi fali ya aske gashin nan gaba ɗai sai ce ka san dan me yasa aka maka wannan dan saboda wannan gashin ya hana ka samun sallah a cikin yami shi yasa aka raba ka da shi gobe ya hana ka samun sallah a cikin yami ashe abinda aka rubuta a cikin layar sarkin shine sakon ya shi ya ma yaron wannan abu kun san laraba suna son tara gashi ko yanzu misali za ga samari ba su son toli ko in ka ga sauyi da toli to ɗaya cikin biyu ne imma kan ba lahiya ko kuma ya je da koro ko an mishi kolo da kwalba to haka ma'ana kun ga yadda ce kula da sallar yaran su wai ba wai yaron bai yi sallah ba bai yi sallar a cikin jam'i ba shi ne ma wai aka mishi wannan da to ina ma bai yi sallar ba shi kuma labari na biyu na ibn umar radiyallahu anhu yana da wani da da yake shi babba maniya ba ƙarami ba an yi sallar juma'a ibn umar bai gan shi ba sai ya tambayi sa me yasa ban ganka masallacin juma'a ba sai ya a'a ai raƙumina ne da nake hawa in zo masallacin juma'a tun da inda da gidan shi da masallacin juma'a akwai nisa ya ce raƙumina ne bai da lafiya bai iya kane masallaci shi ya ni kuma sai na tsaya gida na yi azuhar sai ibn umar ya ce masa yanzu dan babu raƙumi ne ya sa baka zo masallaci ba ya ce to daga yau na haramta maka hawar raƙumi shekara guda kawai misalin ɗanka ne yana can muke suna gabas masallacin nan ake sallah masallacin mai ake jin shi masallacin izala yake sallah da mutu yake zuwa sai wata ran bai zo juma'a ba sai ka tambaye shi sai mai ce ai mutu ya samu matsala shi yasa abin samu na kai ba to sai ka ce na haramta maka hawan moto shekara guda na daftarwa kawai misali misali ne muka bada ladabtarwar da ya masa ya haramta masa kuma haka ake shekara guda yaron nan bai hau dan mi dan saboda kada ya yi sake wasa da sallah kenan mu kula da sallar diyan mu wallahi duk yaron ne yake kula da sallah ko bi lalacewarsa ko da ya taso a cikin unguwar mashaya wallahi wannan yaron ko da ko a ce lallabiya ta kama shi wata ran domin ana samun wannan ta lallabiya ta dan sha mutum to ko ta ja shi sai ya komo ana gani da ke ko wannan shine kenan nawa za ka gani daga cikin yara sun taso a anguwa wadda take yara mutane yara masu ɗankarin zagi amma ka ji wani yaro daga cikin zaga bai bai zagi zai ji muku wannan ni gano ne ba shi yau ba anguwar mutane yara kowa ya tashi zagi zai iya zagin uwarka da kaza kaza mummunan zagi amma shi bai iya zagi kaga wannan shewa ce ta taufiki na sallah kenan ne mu kula da sallar yaranmu tana da muhimmanci sosai a wajen tarbiyya abu karin magana na ƙarshe shine kowa ya aikata abin da yake so zai ga bakin ciki kowa ya aikata abin da yake so zai ga bakin ciki abin da nake nihi da wannan duk wanda ya yanda yake so game da tarbiyyar ɗiyansa to wallahi zai ga bakin ciki tun anan duniya kamin lahira kamin lahira ma'ana duk wanda bai tarbiyyar da ɗiyansa ba tarbiyyar ta dace to zai ga bakin ciki za su tusa masa bakin ciki tun a nan duniya kamin aje ina kamin aje a lahira yara nawa ne suke dalilin mutuwar iyayensu kai yara nawa ne ma suke kashe iyayen nasu wallahi a yamai akwai wata mata da ɗanta ya hallaka ta ɗanta ya kashe ka da yuka kun me yasa ɗan nata ya kashe ta dan taro dan ya roƙe ta kuɗi ta ki bashi irin yaran ne masu wasanni da motoci da sauransu akwai kuma wani ma'aifi kwanaki aka yi aka yi hospitali zan shi har abin ga ya ake ce maganin ga marok nan can mafi yanzu suke tafiya magani abokina ne ke bani labarin kuma dan uwan shi ne shi a nan da aka yi me dalili yaron ne ya satar mishi da kuɗi da ya saci kuɗin kuma ya je sai mota da ɓoye yaron har ya sai mota uban bai sani ba sai ga yaron ya yi aksidan da mota kin yanzu da aka zo aka bincika wai ashe motar ta yaron ce dama yana cikin tashin hankali an sace masa kuɗi ya rasa ina kuɗin zai ashe yaron kuma shi ne sace kuɗin kawai ta sun tabi shi a wannan lokacin duka me ya jayo haka ba a ba yara tarbiyyar da dace ba kenan duk wanda ya aikata abin da yake so zai ga bakin ciki ma'ana duk wanda bai tarbiyyar da yake ba zai ga bakin ciki tun a nan duniya in uwa masu girma sanda cewa mu amana ce a hannunmu Allah subhanahu wa ta'ala ke ya ayyuhan ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce me wannan yaudara sai Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna diyanku da dukiyar da Allah ya ba ku sharaftawa ce Allah ya ba ku idan kuka sa diyanku kuka ba ɗiyanku tarbiyya mummuna to kun ci amanar Allah da manzon Allah da suka ba ku ɗiyan da Allah ya ba ku ɗiyan manzon Allah ya ce zai alfahari su a ranar alkiyama kinan mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowannen ku makiyayi ne kuma Allah zai tambayi sa game da abin da ya ba sa kiwo ya ayyuhallazina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ka shirya da 'ya'yanmu ka ba mu ikon tarbiyyar su a hanya wadda ta dace ya Allah muna tawassuli da sunayen ka kyawawa wannan karuwar da aka samu Allah ya sanya mata albarka wanda za su biyo baya Allah ya sanya musu albarka wa'anda suke sabin aure har yanzu ana shirin zuwan iya Allah ka kawo masu albarka wa'anda kuma ko kanshin ma ba a ji ba to Allah ka musu goma da arziki Allah ka tarfa ma gumbar su nono masu kuma jiran gado allah ya nuna musu lokaci kada a zo na mace ko yake da suna mala'ikan mutuwa ya zuro kai tun lokaci bai yi kusa hau gadon ba masu jiran gado allah ya tabbatar da kun hau gadon muna fatan allah madaukin sarki ya sa muna albarka gaba ɗaya shi da mu akan tafarki madaidaici سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.